أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوى يومنا جمعة ببرانا قوما قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقبك زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a jiya mun tsaya a aya ta arba'in da bakwai a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da sha shida a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta arba'in da bakwai zuwa aya ta arba'in da takwas muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله سبحانه وتعالى يتي وأنزلنا إليك الكتاب من سوكد للتافي إليك زوى غريك وبهكبا أنزلنا الكتاب إليك كوكو أنزلنا من سوكر ilaika zuwa gare ka alkitaba littafi malaman lugha da na tafsiri sun yi sabani bambancin fi'ili na anzala da nazzala waɗansu malaman tafsiri ko malaman lugha suka ce in anka ce anzala shine abinda anka sabkar lokaci daya in anka ce nazzala shine abinda anka sabkar daga wani lokaci zuwa lokaci shi yasa kafirai suka ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida kaga nan nuzila sun kawo dufatan wahida da anzala yana nufin sabkarwa lokaci ɗaya bai a bukata sai an ce wato wato wa qawlu alladhina kafaru la yunzil alayhi alquran jumlatan wahida da yana nufin a sabkar da shi wato lokaci daban-daban to amma in an ce nazzala alayka alkitaba bil haqqi sai ce wa anzala at-taurata wal injil farkon suratu ali imran kaga nazzala alayka alkitaba ya sabuka maka da littafi daga lokaci zuwa wani lokaci shekara 20 da nawa da uku alkur'ani ya sauka wa anzala taurata wal injil da at-taura da injila an saukar da su lokaci daya min qablu ay min qablu nuzulil qur'an to amma nan sai mun ka samu matsala nan ana magana alqur'ani sai an ka ce wa anzalna ilaykal kitaba to ya za mu yi da wannan waɗansu malamai suka ce a'a da anzala da nazzala ko wani yana iya wakiltar wani amma ga asalin su a cikin yaren larabci ina fata an fahimce ni amma zance wanda malamai suka fi karkata gare shi shi alqur'ani ana iya sa mai nazzala in an kalli sabko da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in an kalli cewa daga sama ta bakwai an sabkar da shi zuwa ga sama ta duniya lokaci daya waɗannan asa sun zo cikin littattafai da dama musamman cikin mustadrak na imamul hakim wani ɗaya daga cikin malamai ya yi bincike a majallar shari'a ta ƙasar kuwait ya kawo waɗannan asa ya yi bincike a kansu ya tabbatar da ingancinsu to tun da sun tsaya ga ibnu abbas kuma cewa an sabkar da alƙur'ani daga sama ta bakwai zuwa ga sama'ud duniya abu ne wanda mutum bai da ra'ayi a ciki ko ba haka ba lahu hukumun raf'i to tun da ya inganta kenan na anzala ana nufin an sabkar tun daga sama ta duniya ilaika ya fara sabka zuwa gare ka hayin shekara 23 wannan shine wajhul jam'i wanda an mafi dacewa an gane da kyau ko sannan kalima ta anzala an gane tana ƙaryatar da waɗanda suke inkarin Allah ya sabkar da wani abu domin akwai waɗanda suke itikadi ko sun faɗa dan hasada ko ko sun faɗa dan cikin jahilci sai Allah ba zai turo kowa ba dan ina ina bukata da zai yi magana a ji shi ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wata jama'a ta Yahudawa sun kace Allah bai taɓa kasabkar da komai ba wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzala Allah ala basharin min shay to kaga tunda an ce anzala ya ƙaryatar da cewa waɗanda sun kace ma anzala Allah ala basharin min shay an gane ko to sannan kuma da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa anzalna ya nuna Allah ya sabkar ilaika to shi ilaika nan ita ko tana tabbatar da nubuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan anzala yana am ne tunda an sabkar an sabkar ya tabbatar da Allah ya sabkar to ilaika kuma wannan yayi takhsisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato raddi ne gare su domin kafirai suna inkari da annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wadansu wurare da dama a ƙarshen suratul ra'ad Allah ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab wa anzalna ilayka alkitaba mun saukar da littafi zuwa gare ka shine alqur'ani bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abinda ya gabace shi na littattafai min alkitab na daga littattafai yana gaskata su ma'ana ba duk abin da ke cikin at-taura ba a yanzu ko injila alqur'ani ke gaskata shi wanda ba a canza ba maganar Allah dan kasu a to ai an ce alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi ku zo mu hada bible da qur'ani da at-taura gaba ɗaya mu yi aiki da su a'a lima bayna yadayhi abinda ya shaida cewa gaskiya ne shine an maganar Allah wanda ya kore cewa ba maganar Allah bace kenan ba maganar Allah bace sai an cire ta ina fatan kuna fahimta ta dan haka kan wani bai hude ya domin da wannan Allah subhanahu wataala ce to wa muhaiminan alaihi kalima ta muhaiminan malamai sun yi mata fassara daban-daban shaykhul mufassirin ibn jarir at-tabari yace muhaiminan ay musaddiqan lil kutubi qablahu alqur'ani yana gaskatar da littattafan da suka gabace shi yace yashhadu alaiha annaha haqqun yana shaida cewa lalle gaskiya ce min indillahi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta zo aminan alaiha yana abin amincewa a kanta hafizan laha shi ke kiyaye ta abinda ta faɗa na gaskiya shine alqur'ani ya tabbatar da shi wanda an ka dora mata wanda ba na gaskiya ba to kuma alqur'ani ya kore shi amma akwai sabani shin inji ibnu jarir at-tabari shin asalin kalima ta haimana ha'un ce asliya ce ko ko asalinta alhamza ne an gane wannan sabani ne da malaman lugha yace wa aslul haimana min al-hifz wal intiqab asalin wannan kalima tana nufin a larabci an tsare abu sannan kuma an kiyaye shi ومهيمنا عليه امام القرطبي yace aliyan alaiha alqur'ani madaukaki ne akan littattafan da suka gabata murtafi'an yayi sama kololuwa to kaga wannan riwa to fassara ce ta imam al-qurtubi al-maliki rahimahullahu ta'ala abu sa'ud da imam az-zamakhshari sun kace raqiban ala ala sa'ir al-kutub al-qur'an yana mai tsaro mai kiyayewa ga littattafan da suka gabace gabata don shine zai bayyana mu da abin da ke gaskiya a cikin su an gane ko sannan kuma Imam Zamakshari yayi wato riwaya daga Ibn Abbas ya kawo ta wanda yake nuna cewa wato Al-Qur'ani ay afwan Imam Ibn Juzay shine yayi riwaya ga Ibn Abbas yace Ibn Abbas ya ce shahidun shi Al-Qur'ani mai shaida ne mu'taminun abin amincewa ne ko mu'tamanun abin amincewa ne akan littattafan da suka gabata Imam Samarqandi a cikin tafsirin sa Bahrul Ulum yace wa muhaiminan alaihi ay shahidan alaihi Al-Qur'ani yana mai shaida akan su sannan kuma Imam Al-Mawardi a cikin tafsirin sa Al-Lukat wal Uyun sai yayi riwaya ta Ibn Abbas yace Ibn Abbas ya ce aminan alaiha kenan mai shaida ne akan ta sannan yayi riwaya ga Imam Qatada yace ya ce shahidun alaiha yana mai shaida akan ta sannan kuma yayi riwaya ga Imam Suddi yace hafizan mai kiyayewa Ibn Udayba a cikin tafsirin sa yace shahidan alaihi shi alqur'ani muhaiminan ai shahidan alaihi mai shaida ne akan shi bisihhati yace ga inda akwai daidai inganci aw raqiban alaihi mai tsaro ne ga littattafan da suka gabata min at-taghyiri dan ka a canza su abinda an ka canza alqur'ani zai bayani ibnu abdus salam a cikin tafsirin sa yace aminan shahidan hafizan kenan shi alqur'ani muhaiminan aminan mai abin amincewa ne shahidan shine mai shaida hafizan shine mai tsarewa wato a cikin tafsirul mana Sheikh Rashid Riba yace raqibun alaiha mai tsaro ne akanta wa shahidun kuma mai shaida ne Imam al-Wahidi a cikin tafsirin sa al-Wajiz yace shahidan wa aminan sannan kuma Imam Sa'alibi a cikin tafsirin sa yace muhaiminan yashhadu ma fiha min al-khasa'is yana shaida abin da ke cikin ta abubuwa waɗanda suka bambanta ko wani littafi yana da waɗansu abubuwa a taura akwai inda kan bambanta da injila wa alama yansibuhu al-muharrifuna sannan alqur'ani yana mai shaida akan abinda an ka danganta waɗanda suka tantance waɗansu ayoyi alqur'ani yana shaida abinda an kai danganta zuwa gare ta ilaiha na ƙarya fa yusahhihu al-haqa'iq sai alqur'ani ya tabbatar da abinda yake gaskiya wa yubtilu tahrifa ya bata abinda yake kage ne wa hadha huwa ma'ana muhaiminan yace shine abin da ake nufi da muhaiminan shahidun mai shaida musaddiqun mai gaskatawa mu'taminun ko mu'tamanun abin amincewa aminun amintacce na ina fata an fahimce ni waɗannan duk sifofi ne da alqur'ani an gane ko to dan haka waɗannan kaɗan ne daga cikin maganganun da malamai suka kawo ɗaya daga cikin malamai kuma ya faɗa yace abin da ake nufi da muhaiminan alaihi shine imamu sa'di yace mushtamilan ala mashtamalat alaihi alkutub as-sabiqa alqur'ani ya kunshi dukkan abin da littattafan da suka gabata suka kumsa to ya kunshe shi wa ziyadatun fil matalib al-ilahiyya kuma an ƙara da wani abu wanda littattafan ba su zo da shi ba na daga abubuwan da ubangiji yayi umarni da su wal akhlaqi wato wal akhlaqi nafisa da ɗabi'o'i nagari masu tsada masu sawa a samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala imamul alusi a cikin tafsirinsa shi ko ce wa muhaiminan alaihi sai yayi naqal daga imam khalil ahmad bin al-farahidi babban malamin lugha da abu ubaida yace sun ce raqiban mai tsaro ake nufi shi alqur'ani mai tsaro ne ga waɗannan littattafai sannan kuma mai tafsirul khazin a cikin tafsirin sa babu ta'wil fi ma'ani tanzil yayi naqal daga ibnu abbas shi bai kawo tashi fassara ba yace shahidan ala al-kutub allati qablahu shi alqur'ani mai shaida ne ga littattafan da suka gabace shi imam al-baghawi shi ma a cikin tafsirin sa sai yayi riwaya daga ibnu abbas yace shahidan alaihi yana mai shaida akan shi imam al-baydawi a cikin tafsirin sa yace raqiban ala sa'iri kutubi mai tsaro ne ga littattafan da suka gabata yahfazuhu min at-taghyiri yana tsare su daga wato a tattan za su wa ya shahadu lahu bi sihhati wa sabat yana shaida akan shi da inganci da kuma tabbatarwa sannan aisaru tafasir tafsiri ne na as'ad umar wato humi yake cewa aminan alaiha wa shahida shi alqur'ani mai shaida ne amintacce ne sannan akwai aisaru tafasir na imamul jazairi ba wancan ba yace hakiman alaihi alqur'ani Allah mai hukunci ne akan littattafan da suka gabata muhaqqiqan lil haqqi alladhi fihi yana tabbatar da gaskiyar da ke cikin shi mubtilun lil batil alladhi iltasaqa bih sannan yana bata ƙaryar da anka ɗauko anka danganta zuwa ga waɗancan littattafan ko anka dan falata ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace muhaqqiqun muhaimin kenan muhaqqiqun mai tabbatarwa muqarrirun mai tabbatarwa har yanzu ko ba haka ba huwa aidan mubtilun li ba'd ma fi shara'i salifa yana bata ko yana shafewa tunda ba a cewa ya bata ya shafe abin da ya gabata na shari'o'in da suka gabata wan nasikh wa nasikhun li ahkamin kathira alqur'ani ya shafe hukumce hukumce da dama أستاذ الدكتور وحبة الزهيري أتكن تفسير سأل تفسير المنير يتي رقيبا ما يتروني حافظا لما تقدم ينا ترى أبند يجبات من سائر الكتب من الثورة اللي تتفي وشاهدا عليها ينا ما يشهد أكنتا بالصحة والثبات akan ingancinta da kuma tabbatarta imamu tsantawi wato sheikh ne na jami'atul azhar babban malamin jami'a ta azhar wanda ke kasar misra yake cewa shi yayi nakal ne daga ibnu jarir tabari da imamu zamakhshari sai bai kawo nashi ra'ayi ba sai dai akwai imamu wato riwaya ta wato tafsiri na imamu zamakhshari ya kawo wa muhaimanan alaihi ba muhaiminan ba wata kira'a ce wanda tana nuna shi alqur'ani muhaimanan ne kenan abin tsaro ne kenan da shi Allah subhanahu wataala ya tsare littattafan da suka gabata duk da yake wannan qira'a shadda ce a Isma'il Haqqi a cikin tafsirin sa Ruhul Bayan yace raqiban mai tsaro Imam al-Biqai a cikin tafsirin sa Nuzamud Durar fi tafsir fi tartib al-ayat wa sur ko fi tanasub al-ayat wa suwar yace shahidan mai shaida ne hafizan mai tsaro musaddiqan mai gaskatawa aminan amintacce raqiban kuma mai tsaro ina fata an fahimce ni to sannan kuma idan muka duba a cikin tafsiri na as-sabuni imamu as-sabuni ɗaya daga cikin malaman tafsiri a cikin yana da littattafan tafsiri daban-daban amma a cikin safatu tafasir yace muhaiminan alaihi ay mu'taminan alaihi abin amincewa ne gare shi littattafan da suka gabata kenan wa hakiman ala ma qablahu yana mai hukunci akan abin da ya gabace shi min al-kutubi sannan kuma yayi naqal na Imam Az-Zamakhshari sannan yayo naqal daga Ibn Kathir yace ismul muhaimin shi sunan al-muhaimin ya tadammanu zalika ya kunshi duk ma'anonin da suka gabata ma'ana wanda shi ya faɗa shi Ibn Kathir ba wanda muka faɗa ba an gane ko dan haka al-muhaimin yana zakkuwa da ma'ana shahidun an gane fa huwa al-muhaimin wa shahidun mai shaida ne wa hakimun ala kulli kitabin qablahu shi ke yin hukunci akan kowane littafi na ubangiji wanda ya gabata jama'a Allah fihi mahasina ma qablahu Allah ya tattaro mafi kyawun abin da ke cikin littattafan da suke gaban shi wa zada min al-kalimat ma laysa fi ghairihi sai Allah ya ƙara da cikin waɗanda babu to kaga anan ibnu kasir ma'anar da ya kawo da an ka ce al-qur'ani ya gaskatar da su sannan ya kumshi duk abin da yake mafi kyawu na wanda suka zo da shi to al-qur'ani ya dauko shi shi yasa ba komai ne al alkur'ani ya shafe ba sallah akwai ta cikin at-taura an barta anan usulul shara'i ne aqida akwai ta cikin littattafan farko alkur'ani ya barta ba a taɓa irin waɗannan abubuwa an gane ko birrul walidaini da sauransu waɗannan ba za a canza su ba to amma akwai ɗansu abubuwa da alkur'ani ya zo sai ya canza su to sannan kuma in muka dawo anan kusa kusa muka dibi tafsiranmu na gida za mu ga malamai sun yi wannan fassara mai dalalaini da yace muhaiminan alaihi yace shahidan alaihi sannan abdullahi gondu a cikin tafsirinsa ضياء التأويل في معاني التنزيل da kuma tafsirin sa kifayatu du'afa Sudan domin biyu gare shi ضياء التأويل na malamai ne akwai bayanai da dama kifayatu du'afa Sudan wato muktasar ne sai ya kawo shi ma shahidan alaihi duka cikin tafsirin sa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a cikin Raddul Adhan fi ma'ani al-Qur'an shi ma ya kawo shahidan yana mai shaida akan shi to wani zai ce a me yasa duk aka kawo waɗannan littattafai da maganganun malamai shin ko har ka ga me dalili to dalili na farko dan karantarwa ne yana da kyau ɗalibin ilmi ya rinka leƙa littattafan da suka gabace shi saboda ya ga abin da malamai suka yi bayani domin an ce addini an gina shi ne akan alkitabu wa sunna ala fahmi salafus salih kai kadai baka isa kawai kai yanzu ka rike qur'ani kawai haka ka gane ko ka fassara a'a ka dubi abin da magabata suka fassara tunda sun rigai ka su sahabbai ma sun rayu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kakka zamanto ka kafirce ma abin da magabata suka rubuta dan yau mutum zaka yayi karatu na zamani a cikin jami'o'i ko yayi karatu a inda malamai yanzu Allah ya bashi fasaha sai kaga yana kokarin mantawa da malamai na farko kai kuma ko malamin ka wanda ya karantar da kai gare su na ya dauko ina fata ana fahimta ta dan an ce maka doctor shekara nawa ne jami'a ta fara amfani da doctor abubakar wace irin doctora ga ishirin da abubakar malami ne ko ba malami bane abubakar da umar da usmanu da aliyu da ibnu taymiya ko ba haka nan bane da sauran malamai da bin baz da shankiti da waye da kace da ana faɗa wace irin doctora gare su su ko ba malamai bane to littattafan da suka bar ma duniya su siba waihi su imamu malik su imamu shafi'i ba su da doctora amma Allah ya ba su ilimi kuma sun amfani duniya da ilimin nasu sannan kai duk ilimin da zaka karantawa cikin nasu ne zaka yin kokari ka gano wani abu sai ka bi cikin littattafan da suka yi to yana da kyau ɗalibin ilimi ya san wannan abu na biyu na kawo waɗannan asa saboda mutum ya yi ƙoƙari inda ya tafsiri ya samu littattafan tafsiri daban-daban kakka riƙe guda gudan nan ɗan adam ne tana yawa ya kuskure ina fata an fahimce ni ko ka zo da bayani wanda yake takaitacce ne amma kaga ka haɗa maganar wani da ta wani da ta wani in ka yi nazari tana yiwa ka ƙara samun fahimta ina fata an fahimce ni abu na uku dan saboda ka san nau'i na tafsiri kala daban-daban ne akwai wani nau'i na tafsiri da ake kira at-tafsirul istiqra'i tafsiri na istiqra ka bi littattafai kamar littafi 40 30 duk kaga abin da sun kace kafin ka ce babu wannan magana a cikin littattafan tafsiri ko kuma akwai wata magana wadda malaman tafsiri suke faɗi sai su ce mada hadhihi al-aqwal ko kuma kulluha mutaqariba sai ce malaman tafsiri sun faɗi wata magana amma mutaqariba suna kusa da juna saboda ya zo ya ji jibo suna ce suna kusa da juna inda bai diba ba ba zai su suna kusa da juna ba kuma abu na gaba kasancewa in malaman tafsiri suka yi sabani wani lokaci lokaci ba sun yi saɓani ba ne saboda fassara ta ta canza ma juna a kowace tana taimaka ma juna ne sai ka iske da wanda ce shahidan da raqiban da aminan da mu'tamanan ba wai sabani ne an ka samu ba maganganun sun ci karo da juna a maganganun tare da juna suke ina fata ana fahimta ta sannan kuma dan saboda ɗalibi ilimi ya ji sunan waɗansu tafsirai ya san cewa ya kamata in shi na da guda in ya dan samu hali ya sai na biyu in ya dan samu hali ya sai na uku lokacin da nake duba tafsiran nan musamman tafsiri na Abdullahi Gwandu inda Imam Suyuti ya ce bai ga wanda yayi ta'arrudi ga hukuncin waɗanda illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim ba a cikin diya'ut ta'wil fi ma'ani tanzil sai sai Sheikh Abdullahi Gwandu ya ce a'a ai al'a'imma ta'arradu li hada malamai sun yi bayanin wannan cikin mazhabobi shekaru aru aru to kaga yanzu in baka karanta wannan ba lokacin da muka magana nace to ni ba dai ban san sai dai ina tsaya na bincike to kaga yanzu Allah ya sana ka gare shi sannan kuma da nibdi bi raddul adhan wajen aya fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul la Sheikh Abubakar Gumi ya kama gandu guda biyu masu muhimmanci na farko ce fa man tasaddaqa bihi ba tana da alaka ne yau katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi ba yace wannan daga nan magana ta yanke don yin sadaka da abin da an ka kashe mu mutum ya ce bai daga cikin shari'a ta yahudawa yana cikin shari'a ne ta wato kiristoci kenan nan alkur'ani sai ya hada kisa ko ba haka ba tun da su yahudu dole na a yi kisa a wajen nasara diya an wajibi duk da yake mun ce babu nasin da ya tabbatar da wannan amma ma da wasu malamai sun tafi akan haka ko ba haka ba to kaga sai ce to wannan fa man tasaddaqa bihi bai daga cikin wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anf to dan haka yan uwa musulmi wannan dai a takaice nayi kokari ne in kawo dan maganganu da malamai saboda wani lokaci zaka ce wasu malamai sun ce kaza in ka san sunan malamin da ya faɗa ka ce wani ya ce kaza in kuma ka manta ko ko suna da yawa sai ka ce wadansu malamai sun tafi akan kaza wadansu malamai sun tafi akan kaza wani lokaci in ma ba a kawo sunan malamin ba ba dan ba a son a ce malami bane sana yiwa saboda suna da yawa ne aka haɗa dan wa wani na kyashin ya ce malam wani ya ce kaza saboda yana gaba da wannan malamin ko ko shi na ganin shi a wajen shi yana son ya amfanu da maganar malamai amma bai son ya girmama su wannan Allah bai sama ilimin shi albarka Allah ya mana tsari wa anzalna ilayka alkitaba mun sabkar da littafi zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abinda ya gabace shi min alkitabi na daga littafai bana alkitab ismul jinsi ne ana nufin littafan da Allah ya sabkar dan Allah bai sabkar da littafi guda ba ko ba haka nan bane Allah ya sabkar da at-taura ga annabi wa annabi Musa ya sabkar da injila ga annabi Isa ya sabkar da zabura ga wa annabi dawuda wa atayna dawuda zabura sannan kuma ya ce duk annabawa an ba su littafi wa anzala ma'ahumul kitaba ko ba haka ba to tunda yace wa anzala ma'ahum kaga jami'i ne alkitaba ba littafi guda bane tunda mun ka samu at-taura da injila da zabura mun san ba littafi guda bane kenan kowanne daga cikin su an ba shi littafi an gane wannan to dan haka nan musaddiqan lima bayyana ilayhi min alkitabi ay min alkutubi domin al kuna aljinsiyya ce ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib zaka ga tana iya daukan ma'ana da fassara ɗaya ɗaya har zuwa guda goma sha biyu ita al amma kai yalla guda ka sani wa muhaiminan alayhi alqur'ani mai shaida ne da sauran maganganun da malamai suka gabata suwa fa don haka fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakankanin su da abin da Allah ya sabkar in mun ce zancen rajimu ne sai zaman to bima anzalallahu da abin da Allah ya hukunci hukuncin shi cikin at-taura jefewa hukuncin shi cikin mi cikin alqur'ani jefewa ko kuma fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakankanin su da abin da Allah ya sabkar shine mi shine alqur'ani ko kuma kai hukunci tsakankanin su bima anzalallahu ay bil adli don adalci shi ma Allah subhanahu wataala ta ayi umuri ayi hukunci da adalci wa in hakamta fahkum bainahum bil qist ko ba haka ba laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist ina ya anta fahkum bainahum bil kitabi ko bil adli dukkan sura sura ko fiya guda al adli kin shine al qist kai hukunci tsakankanin su da adalci ko musulmai ne ko kafirai ne nan bainahum ko musulmai ko kafirai nan ba ana nufin ahlul kitabi ne ba a'a kowa Allah ya ce in za a yi hukunci tsakankanin su a yi hukunci da adalci ko ba haka Allah ce ba inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli al-adl shine al-qist hadisi ya tabbata da wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abdullah dan Abu ya ruwaito shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce innal muqsitina inda Allah masu yin adalci a wajen Allah ranar wato ranar tashin alkiyama duk da yake bai kawo ta ba ala manabira min nurin suna akan minbari na haske ranar tashin alkiyama kamar wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye su yace alladina ya'diluna fi hukmihim su ne waɗanda suke yin adalci a cikin hukuncinsu in an ce hukunci ba sai an kai wurin alƙali ba duk lokacin da mutum biyu suka zo suka ce kai mu da hukunci in dai ka sani to adalci za ka yi fi hukumihim akan hukuncinsu ba wai sai alƙali ba ko tsakanin matarka da matarka ko tsakanin ƴaƴanka wa ahlihim kuma kenan alladina ya'diluna fi ahlihim kuma suke yin adalci a cikin mi a cikin al'amarin iyalinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma wullu da abin da an ka ba su na jagoranci kowa yana gashi jagoranci kullukum mas'ulun wa mas'ulun kullukum mas'ulun wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa da tambaye shi dan haka liman mas'ul ne a cikin masallaci ladan mas'ul ne a cikin masallaci ko ba haka nan bane darakta a makaranta mas'uli ne a cikin ta wa ma wullu shugaba na kasa mas'uli ne a kasa minista mas'uli ne a ma'aikatar sa ko ba haka nan bane mace mas'ulatun fi baitiha ko ba haka nan bane mai gida yaro yana fufan shago mas'ulun ne ga tsaron dukiyar mai gida haka ne kowa mas'ulun mas'ulun mas'ulun mas'ulun dan haka wannan adalci in ka yi shi daidai gurgurdan abin da Allah ya baka kana saman minbari na haske ranar tashi alkiyama to yin ko adalcin nan yanzu shine abin da ya muna wuya kowa ta kai ne yake yin su jahiliya ce ake yi in dai mutum ya hidda kanshi sai ya hidda yan gidansu da mata sai da iyare sannan ya ce to yan gidansu in alkhairin duniya Allah zai ba su sai ce to Allah ba ni in an ka ce to sannan daga daga gaisuwa sai ce Allah mata na in an ka wuce mata sai ce to Allah ba iyaya an ka ce to yan kawa sai ce to Allah ba yan uwana in yan wanka ce Allah ba yan kabila ta yan kabila kawa ce Allah ba yan karce da hakan ga dai bai yiwa mutum shi zabur shi adalci ce Allah a raba yadda kowa zai samu to daga wannan shi abin da ya sa kuka ga al'amura duk su rikici ba san inda za a kama ba saboda adalcin nan shi ke sawa makiyinka yadda da kai yanzu munan gashi nan nan kasan Nijar muke ko ba haka ba to yanzu da za a bude ma'aikata a ce ana son za a kawo director guda dan Nijar ne baki ne kuma musulmi ne guda kuma bature ne dan Faransa kafiri ne amma fari ne za a kawo shi wannan ne sai a ce yan Nijar an ba su izinin su yi zaɓe su zaɓe wanda zai zama tuwa shugaba wanda ma'aikata wanda za a zaɓa eh bature za a zaɓe to don me zamu zaɓin baturi kafiri kuma saboda sai a ce shi zai kamanta gaskiya ka ji magana ko shi zai kamanta gaskiya domin ya yanka ba wancan subhanallah Allah ya jauka to fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci da abinda Allah ya sabkar shine alqur'ani wanda ya nuna kenan shi alqur'ani in mun ce shine nan kenan ya shafe wato shari'o'in da suka gabata dama ko ce shari'a tana shafe wata injila ta shafe hukunce hukunce da a cikin at-taura amma ba duka ba dan ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum dan ya ce wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi kaga su ahlul injili injila kenan barzancan at-taura shi ko alqur'ani yanzu anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi ay min alkutubi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzala Allah ay bil qur'ani in mun ce al-adl shi al-adl kenan yana cikin alqur'ani mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya gane da mu wala tattabi ahwa'ahum kakkabi son ransu sai ka bar amma ja'aka min alhaqi daga barin abin da zo maka na gaskiya domin mutane suna son abin son ransu duk mutum mutum sai ka abin son ransu in baka bi son ransu ba sai ce baka girmama shi ba ba haka nan bane in dai Allah ya ce ga yadda za a yi ni ni saba maka to kakka yi fushi domin mi domin ni na dubi kima Allah shi yasa na sabawa to amma mutane son suke yi a'a bale in suna da wani abu na duniya ko wani matsayi ko wani abu son suka yi ka saba ma Allah ka bi son ransu sannan ne ka girmama su wannan kuma shi ne abin da bai zo taba yiwuwa ba ga mutumin da yake jin tsoron Allah domin babu wanda yake da haƙƙi gare ka irin Allah ya za a yi in saba ma Allah in bi son ranka in ka yi haka ka halaka in kana tsoron Allah ka ji tsoron Allah cikin al'amari to sai Allah ya sa ma mutane tsoronka amma in ka bar jin tsoron Allah to sai Allah ya sa ma tsoron komi har abin da ba a tsoro kana tsoro ne shi yasa kuke ganin mutanen da ba su adalci cikin tafi al'amuran su komi tsoro suke yi abinda wani ga yin ɗari dubu ya kwana lafiya su wallahi ba su iya yin tsaye ba saboda bi saboda sun manta da mai bada tsaro fallahu khairun hafizan a wata qira'a hifzan wa huwa arhamur rahimin Allah shi ke bada tsaro amma ka ji tsoron Allah gurgudu gwargwadon iyawarka amma ka ce kai baka jin tsoron Allah sai dai ka yi ma aya ta wili ko hadisi ko ka bi son wani mutum ko ka bi son ran mata ka don ɗaya ka bi ka biya mata bukatar ta to ya ra'ayi ka kai labari dan na tashi alƙiyama ba zai taɓa yiwa ba wani mutum ya gina masallaci ba zan faɗi garin ba da ya gina masallaci sai ya kawo lasifi kayansa an fara sallah masallaci lalan ya kiran sallah asuba matar shi ta tashi ta ce wani ita ba ta yi ba ana sallah asuba ya kire liman ya ce liman ya ce in ya ce ƙwaya in ji yarba su ta oya ka sani inda kai ya ce maladan oya sani inda kai ya ce a cire lasifika an ka zo an ka ce haba alaji ya za ka yi hakan da ya ce kai wai gidanka na ko ko masallaci naka ya ce to na kashi tattabi ahwa ahwa matar ka sun ta kai ka bi son ranka wai ita in ba ka san ba Allah ba ka bi ta to kai kai ba kai komai ba shi yasa ɗaya daga cikin shugabannin nan musulmai an gane ni ɗaya daga cikin shugabannin nan musulmai ina abin nan naman ta sunansa amma ɗaya daga cikin waɗanda suka yaƙi daula ta Yahudawa da suka yaƙi Yahudawa shine bayan Salahuddin al-Ayyubi yazo matarsa yana matsayin shugaban ƙasa gaba ɗaya yana da shago ƴan kuɗin da aka samu na haya su ne ake ba ta tana harkokinta sai ta ce waɗannan kuɗi sun yi mata kaɗan ya ce mata wallahi biki isa ba dalilin ki in zan ki zan sanadiyar shiga ta zuwa jahannama ya ce wallahi ba zai taɓa yiwa ba to muku yanzu fa yana yiwa ba zai yiwa ba ba za ka yi saɓan mata ka ba ba za ka yi saɓan wani ba amma ka kalli shin Allah ya yarda ka ko Allah bai yarda kai ba فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق فبا كان بني kakka bi son ransu domin mi domin babu wanda ya isa in Allah ya neme ka ya kubce ka kubce mishi ko kana yiwa in Allah ya ce in wata gwamnati ce a kawo ka da ka ketara wata ƙasa ka tsira ko ba haka nan bane wata gwamnati in ta ce a kawo ka ana iya ma ayi yaki da wata ƙasa ma a rinjaye su haka ne ko ba haka ba to amma shi Allah in ya ce a kawo ka babu inda za ka shi yasa Allah ce ba za su wadatar da kai da komai ba shine dalilin da yasa Allah ya ce summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'aha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun dummi innahum lan yughnu anka min Allah shay'a ba su iya amfanin ka game da al'amarin Allah da komai in Allah ya ce a kawo ka za ka zo babu wanda an ka ce lokacin mutuwar sa ya ce ba zai zo ba ba ai wannan fir'auna ba kuma ba za a taɓa shi ba kullu nafsin za'iqatul maut da haka kawai kamar hayanin mutane ka je ka bi Allah li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja daga cikin ku kowace al'umma ai li kulli ummatin kenan ja'alna minkum shir'atan wa minhaja mun sanya ma kowace al'umma shir'atan hanya wa minhajan shari'a wa minhajan da hanya ta farki na hukumce hukumce wannan ya nuna ashe aqida ita ce daya wanda bata saba ba kamar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi bayani ko ba haka ba amma shari'a ta wani annabi tana zuwa ta shafe ta wani ta wani annabi tana zuwa amma da aka zo shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka haɗa mai mafi kyawu gaba daya dan wani zai iya kallon an ce summa auhayna ilaika an tabi millata ibrahima hanifa sannan an ka ce fa bi hudahu muqtadi sai ce ah to ayan ce annabi ya koyi da su kuma ga azza za a ce a ce annabi ya fi su gaba daya ko ba haka nan bane to a'a cikin shari'a annabi ibrahima mafi kyau aka dauko cikin shari'a annabi musa mafi kyau cikin shari'a annabi isa duk gaba daya sai da an ka tare mafi kyawu sai aka bashi sallallahu alaihi wasallam to kenan shi yasa dan an ce ya koyi da su a'a dukkan mafi kyawu kuma aka ƙara masa aka dora akan abin da ba su da shi to kaga wannan ya nuna cewa shine shugaban su gaba daya an gane wannan ko kan wani waiwayo kan ce maka to ya an kai aka ce sun ma'auhaina ilaika an tabi millata ibrahim hanifa kuma a dawo a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi su kuma shine na karshe alhali an ce wanda ya nuna ma wani alkhairi wancan ya fi shi wannan ya nuna to ai shi gabanin shi an riga an riga an nuna ma mutane an gane ko لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله دا دي الله ياسو لجعلكم أمة واحدة دا ياسو دا كون زمانتو الأمة آية إن دا الله ياسو هكا كده ولو شاء الله هدايتكم لجعلكم أمة واحدة دا الله ياسو دا ياسو جعل الأمة كوا إذا منتو مؤمني تو أما دمي ولكن ليبلوكم فيما آتاكم الله يا هكا دمي جربيكم domin in ba a yi haka ba ba a gane wanda zai bi Allah da gaske da wanda ba zai bi Allah da gaske ba ina fata kun fahimce ni inda babu jarrabawa kuma fi ma atakum cikin abin da ya baku duk abin da Allah ya baka jarrabawa ne duk abin da zai zo maka rayuwar ka jarrabawa ne allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala rayuwar ka gaba ɗaya jarrabawa ce shi yasa kakka sa tsammani in an baka kuɗi ba a jarrabe ka ba jarrabawa ce kakka sa tsammani in an hana wa dukiya ba a jarrabe ka ba jarrabawa ce kakka sa tsammani in an baka ƴaƴa ba a jarrabe ka ba an jarrabe ka kakka sa tsammani in an baka ba a jarrabe ka ba an jarrabe ka in akwai jarrabawa in babu jarrabawa in akwai daɗi jarrabawa in babu jarrabawa dole na kuma dan adam suna cikin waɗannan jarrabobi da Allah subhanahu wataala sai ya koma ga Allah sha'ir yace akwai abubuwa guda takwas dole kowane ne kai duniya sai sun shafe ka yace samaniyatun tajri ala nasi kullihim ko ba haka ba yace wala budda an tajriya alayka thamaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma saqmun wa afiya yace thamaniyatun tajri ala an-nas kullihim akwai abubuwa guda takwas suna biyo su shuɗe akan kowa duk duniya wala budda an tajriya alayka thamaniya yace dole waɗannan takwas sai ka haɗu da su to bari mu je ayi akwai wanda ba su bi akan shi ba sururun wa huznun farin ciki da bakin ciki ko ba kai bakin ciki ba in baban kai mutu in baka san darajar baban ka ba dole in mata ka san mutu za ka yi bakin ciki wajtima'un wa furqatun da haduwa da rabuwa yanzu ku hadu da wani ku rabu da wani sannan kuma wani ya sai lahira ya barka kai kuma ka sai kamar wani wa usrun wa yusrun sauki da tsanani dole na wata rana kana cikin tsanani wata rana kana cikin lokacin sauki ko ba kan bai ko ba ka azumi to wata rana sai ka tashi cikin tsanani ina fata an bace ni thumma saqamun wa afiya sannan rashin lafiya da lafiya dole da zaka an ce babba yayi rashin lafiya an kai shi ciwon kai an kai shi clinic an auna kwana uku ya ci jika 350 ciwon kai kawai ko masassara su saboda nasu na manya ne ko a dauki jirgi pip saboda tsananin su pip sai error pip sai error just sai ka kare zuwa error kuma ka dawo ka mutu can ka ka mutuwa kuma ka uku a cikin kashin kasa lokacin mutuwa yayi shi kanshi doktor lahira ne shi doktar lahira za su duk ya kare aune aune ne da tunani ne da irin yadda ya kamata a yi sai an koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gane da mu لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة دا ياسو ولكن ليبلوكم فيما آتاكم دن يجربيكم إن ياباكم فقودي an gane ko in kun kai haka kun ci nasara in kuma kuna cikin jarabawa ibtila'i da Allah subhanahu wa ta'ala ku yi hakuri sai Allah subhanahu wa ta'ala wato ya baku lada kamar yadda zo a cikin hadisi na Suhaib wanda yana cikin sahih Muslim to dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ce fastabiqul khairat ko ba haka ba fastabiqul khairat ku yi gaugawa aikata alkhairi da wannan malamai suka ce duk abin da yake an umurce ka da shi to kai gaugawa aikata shi shine mafi alkhairi gare ka sallar azhar tana da lokaci na farko tana da na biyu tana da na tsakiya tana da na karshe to kai ta na farko don an ce fastabiqul khairat dan baka san ko kana kai ba zuwa karshe ko kana kai ka san kana kai karshen lokacin ka baka sani ba shi yasa malaman usulul fiqh da suka yi sabani shin yin umurni yana nuna ayi da gaugawa ya dullu ala al-fawri aw ya dullu ala al-taraqi malamai suka ce ya dullu ala al-fawri don fastabiqul khairat yana nuna cewa ayi gaugawa ina fata a kunce ni ayi gaugawa aikata alkhairi wannan fastabiqul khairat kala biyu ne a cikin alqur'ani akwai guda cikin suratul baqara ya kai ala ramma fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a sannan ko nan fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'a dan kai ya zaman ko kana bakara ka ji kanka cikin ma'ila ko kana cikin ma'ila ka ji kanka cikin suratu wato al-baqara sannan kuma wadansu malaman lugha da kuma malaman tafsiri sun ce fastabiqul khairati ya kamata a ce fastabiqu ila al-khairati domin ya ta'adda bi wato bi ila amma abin nufi anan wato if an ake nufi wa alul khaira la'allakum tuflihuna kamar da yazo a cikin suratul hajj al-khairat jam'i ne na alkhairi to amma kuma in muka ce alkhairu mufradi alkhairat jam'i ne a ka'idar larabci sai suna yana karewa da ta'un sannan ake mai alif wata ko ba gamu da mu in muka ce muslima sai ce muslimat mu'mina mu'minat qanita qanitat sabita sabitat to na alkhairu sai an ka ce alkhairat sai ya nuna suna in dai ba namiji bane da na mace ko ba haka ba ko da bai kare da ta'un ba ana yi masa alif da ta'un da masa jam'i sai a kira sa mulhaq bi jam'i muannath salim kamar yadda shi ma muzakkar salim akwai mulhaq bi jam'i muzakkar salim kamar yadda ibnu malik ya kawo shi a cikin alfiya kamar ahluna kalma ta ahluna mulhaq ne bi jam'i muzakkar salim babu lokaci mai yawa da haka ne ka koma cikin at-taqridatun nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaymi zaka ga matsaloli na luga waɗanda yanzu ne ake tattaunawa akan su kuma yayi dirasa mai kyau ya ba da maraji dalibi ilimi ya karanta ya samu nashi rabo ila Allah marji'ukum jami'a wato marji'ukum jami'an ila Allah ne sai an ka ce ila Allah marji'ukum ila Allah zuwa ga Allah kadai marji'ukum za ku koma ba ga wani ba jami'an gaba daya babu wani mutum wanda zai saura Allah subhanahu wataala kowa sai ya koma gare shi ko ba haka ba kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'una fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah zai ba ku labari abinda kuka yi sabani a cikin shi ko ba haka ba sabani kuma kala biyu ne akwai sabani wanda za a yi tsakanin musulmi da musulmi ko ba haka bane akwai sabani wanda za a yi tsakanin kafiri da musulmi misali kafirai suna da sabani tsakanin su Allah zai musu hukunci akan abin da sun kai sabani can wasu wa junan su ko ba haka bane dan ya ce wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay wa hum yatluna al kitab ko kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawm al qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun kaga Allah zai musu hukunci to kuma bayan wannan sabani da sun kai wa junan su can tsakankanin su akwai sabani wa junan su tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id shi yasa zaka iske malaman yahuda saura na ƙaryata juna malaman kiristoci saura na ƙaryata juna su kafin da su Allah zai musu hukunci to wannan a waje kenan in aka dawo cikin musulunci nan muna akwai sabani tsakankanin mu akwai sabani na mazhabobi ko ba haka nan bane zaka iske akwai mazhaban wani akwai mazhaban wani akwai mazhaban wani sabani na musulmi shi ba wa zai hukunci gare shi Allah subhanahu wata'ala to bayan haka akwai sabani tsakanin mu da kafirai na wannan musulmi ne wannan kafiri ne wa zai yi hukunci Allah subhanahu wa ta'ala shi hukunci kaga dukkan wannan fi ma kuntum fihi takhtalifuna kina antum ayyuhal muslimuna wal kuffar wa bainal kuffar wa bainal kuffar fi ma bainahum wa bainal kuffar wal muslimin dukkan su Allah subhanahu wa ta'ala shi hukunci Allah subhanahu wa ta'ala fa yunabbi'ukum Allah zai baku labari bayan ya baku labari kuma shi zai muku hukunci bima kuntum fihi takhtalifun da abinda kun ka kasance kuna yin sabani a tsakankaninku sai Allah ce wa anhukum bainahum
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون
Allah ce wa anihkum bainahum kayi hukunci lalle kayi hukunci tsakankanin su bima anzalallahu da abinda Allah ya sabkar wala tattabi ahwa'ahum kakka bi son rayukansu ko ba haka ba kakka bi son ran mutane ka saba ma Allah subhanahu wataala su kuma mutane sun suka yi abin son ran su to in ka bi son ran wani domin in wani na shiri da wani wani makin wani ne in ni bi wani wani ba zai bi ni ba in ni bi wani wani ba zai bi ni ba kenan zance in bi son ran mutane in haɗa kawo su abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba don haka wala tattabi ahwa'ahum kakka bi son ran suka bar Allah ina fata an fahimce ni domin bi domin in ka bar son in ka bi son ran su ka bar Allah to lalle kai ko zaka shiga cikin wutar jahannama wala in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala nasir sannan Allah ce in ka bi son ransu to lalle zaka wayi gari a cikin azzalumai wala in tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilm innaka idhan lamin adh-dhalimin kaga sai ka wayi gari a cikin wanda sun kai hasara Allah subhanahu wa ta'ala ce to wala tattabi ahwa'ahum kakka bi son ransu wahdharhum ka ji tsoronsu ko ka yi sauna zuwa gare su an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilaik dan ka su fitine ka daga sashen abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabka zuwa gare ka domin suna son ka dan rage ko da kaɗan sai su zo a kai tare da kai wanda Allah ya nuna cewa in ba dan da ya tsare annabi saboda ya karkata zuwa gare su walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila idan la azqala tadhifa alhayat wa dhifa almamat thumma la tajidu laka alaina nasira in ba dan da Allah ya tabbatar da shi ba an ba dama suna so a dan samu wani dama wanda da dan tattaunawa tsakanin su babu al-islam sirfan musulunci zalla shi za a kafirci ba za a takuɗa shi da musulunci ba an gane ko dan haka wato wahbarhum an yafiluka an ba'd ma anzala Allah ilayk fa in tawallaw in sun juya sun bada baya fa alam anna ma yuridu Allah kasancewa Allah yana so an yusibahum ya shafe su ma'ana ya azabtar da su bi ba'd dhunubihim da sashin zunuban su nan an ce bi ba'd dhunubihim ana nufin nan duniya kenan Allah zai kama su da sashin zunubin su tun da nan duniya kafin su zai lahira a cika musu gaba ɗaya ko kuma bi ba'd dhunubihim illa lahira ne Allah zai kama su da dukkan zunubansu domin kalima ta ba'ad wani lokaci malamai suka ce tana zuwa da ma'ana alkullu wanda cikin larabci amma sai an yi nisa wani lokaci ana da cewa kullu amma ana nufin ba'adu wani lokaci ana cewa ba'adu ana nufin kullu to in ranar tashin alkiyama ne duk mutum abin da ya aikata Allah zai kama shi kenan ko in yana da alaka da tashin alkiyama kenan dole na a ce dukkan dukkan zunuban da sun ka aikata Allah zai kama su da waɗannan zunubai Allah shi mun tsari wa inna katiran minan nas haqiqa da yawa daga cikin mutane lafasi fasiquna fasikai masu fita ne daga da'a Allah subhanahu wa ta'ala kaga wanda ya nuna cewa kaɗan daga cikin mutane su ne suke ga Allah subhanahu wa ta'ala kasiran minan nasi da yawa daga cikin mutane mafhumuhu qalilun minan nasi kadai abba fasikai ba amma wa inna kasiran minan nas la fasiku da yawa daga cikin mutane fasikai ne fasikai in mun ɗauke shi fasikanci wancan wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci da yawa daga cikin mutane kafirai ne za su ga wutar jahannama wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin ko ba haka ba in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun in mun ɗauke fasikanci wanga na zina da shan giya ake nufi wannan kuma ya nuna cewa da yawa daga cikin mutane suna saba ma Allah ko ba haka nan bane yanzu gashi watan azumi muke amma bari a ce ma yau yau ranar 29 an ce an ga wata gidajen giya za su cika wuraren concert wake-wake za su cika kafirai wato karuwai za su yi sorti za a yi sabon Allah gidajen TV da komai za a kuma irin abin da an ka koma kaga wa inna katiran minan nasi la fasiquna da yawa daga cikin mutane fasikai ne Allah shi mun tsari da fasikanci Allah ya fa hukumar jahiliya أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله يتي أفا حكم الجاهلية shin yanzu hukuncin jahiliya yabghuna suke nema a qira'a ta ibnu amir afa hukmal jahiliyati tabghun shin yanzu hukuncin jahiliya kuke son ayi muku to in muka ce afa hukmal jahiliyati yabghuna suke nema zamirul ghaibati ne su kafirai kamar ana magana ne da mu musulmi an ce afa hukmal jahiliyati yabghun alhamdatu wannan istifham ne lil inka shin yanzu hukuncin jahiliya ne su suke nema su kafirai ku dube su ya ku musulmi ku yi mamaki amma yan ka ce afa hukmal jahiliyyati tabghun shin yanzu hukuncin jahiliya kuke so ya ku kafirai to wannan shine ake cewa iltifat an juya an yi magana da kai gaba da gaba ba tare da tsoro ba shi yasa wato imam al-asma'i abdul malik bin al-quraib al-asma'i yace wato shi abin da ake cewa al-iltifatu shaja'atul arabiyya yana daga cikin abin da ke nuna mutum yana da jarumta kamar inda Allah ya ce wa qalu takhadha ar-rahman walada yace laqad ji'tum shay'an idda kaga wa qalu sun ce ittakhadha ar-rahman walada Allah subhanahu wa ta'ala ya rikita laqad ji'tum kaga bai ce laqad ja'u shay'an idda ba kaga ga ce laqad ja'u amma saboda Allah baya tsoron kowa duk duniya ko ba haka ba wala yakhafu uqbaha sai ce laqad ji'tum antum al-kuffar shay'an idda to nan afa hukmal jahiliyyati yabghuna qurra guda tara afa hukmal jahiliyyati tabghuna qira'ata ibnu amir shin yanzu haka kuke nema wa man ahsanu min Allah hukman shin wane ne yafi mafi kyawun hukunci min Allah daga Allah man ai nan Allah na iya kawo nafi ya ce la ahsanu min Allah hukma ko ba ka ba to amma sai yayo tambaya wanda yake tambayar nan tana tare da kalubale in ji Sheikh Ibn Uthaymeen wa man ahsanu min Allah hukman Allah ya kalubalanci wane ne tunda an ce wa yake da hukunci kyakkyawa irin da Allah akwai kalubale amma inda an ce la ahsana korewa kawai akan to wa man ahsanu min Allah hukman wane na yafi Allah kyakkyawan hukunci amma ba ga kowa ba li qaumin yuqinun ga mutane waɗanda suke masu imani ko li qaumin yuqinun in ji malaman mu da zauri suka ce ga mutane masu sakankancewa kalima ta jahiliya Sheikh Muhammad Qutb a cikin littafinsa wato ru'yatul islamiyya li ahwal al-alam al-mu'asir yace cewa kalima ta jahiliya alqur'ani kawai ya fara amfani da ita amma ana akwai fi'ili na jahila akwai aljahala ko aljahal da aljahil ne ce amma aljahiliyatu littattafan farko ba su yi amfani da ita ba alqur'ani shine fara amfani da ita ya haka ya faɗa amma dai ba mu sani bai wanda yace duk akwai wani littafi kafin alqur'ani ya amfani ita ya kawo hujja ko ba haka ba mu ba za mu ce yayi gaskiya ba ko yayi ƙarya amma dai yanzu shi yake da gaskiya an gane ko waɗansu da malamai suka ce to wannan kalima ta jahiliya Allah a cikin alqur'ani yayi idafa ta zuwa ga abubuwa guda hudu an gane ko nan Allah ce afa hukmal jahiliyati hukuncin jahiliya wannan yana nuna lalacewa hukuncin da ake tsakankanin mutane da zarar ana hukunci na jahiliya to al'amari ya lalace sannan kuma wuri na biyu Allah subhanahu wata'ala yayi idafata zuwa ga ni Allah yayi idafata zuwa ga wato fita irin wadda mata suke yi wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kakku yi fita sagaga irin fita yawon gararan ba irin na jahiliya na farko to kaga wannan yana nuna lalacewa irin ta zamantakewa ta zama tare domin da an bar mata suna fita sagaga babu doka babu ka'ida al'umma ta lalace ina fata an fahimce ni sannan kuma wato daga cikin abubuwan da Allah ya ibafata Allah subhanahu wata'ala ya yi ibafata zuwa ga hamiyya shine abinda mutane suke jiji da kai na jahiliya Allah ce iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyyata hamiyyatal jahiliya lokacin da kafirai suke nuna jiji da kai irin jiji da kai na jahiliya dan uwana shi yake da gaskiya ko yana da gaskiya ko bai da gaskiya to dan haka dai alqur'ani yayi amfani da wannan kalma don a nuna ma duk abinda yake da alaka da ita duk abin da yake da alaka da jahiliya to ba abu ne mai kyau sawa'an hukunci ne na jahiliya sawa'an wato hamiyya ce ta jahiliya sawa'an tabarruj ne na jahiliya dukkan su Allah subhanahu wata'ala ya kore su ba za mu samu damar lokacin yin bayani mai yawa ba kan waɗannan abubuwa malami yana da yana daga mini lokaci yana nuna mini lokaci yayi don haka dai ɗabi'o'i na jahiliya abubuwa ne waɗanda suke abin gudu abin kyama waɗanda suna kuma mutane da su yi ƙoƙarin zuwa gare su yau yanzu sai turawa sun ƙare amfani da dokoki sai sun ƙare amfani da wata sutura ta lalata sai sun ƙare amfani da wata mod ta tambada sai sun ƙare ragaita sannan mu kuma mu dauka mu ce za mu yi amfani da su dokokin da aka kara aiki da su turai shekara 200 shekara 300 shekara 400 su ne za a kawo muna tattaka ta ragaita ta turawa ita ce ta jahili za mu yi amfani da ita kaga wannan ai abin mamaki ne ga musulmai a ce wai waɗannan su ne za su zama su abin koyi gare mu ba sa mu samu damar lokacin yin bayani kan wannan aya sosai ba amma za mu bari sai gobe insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu rai za mu dora akan wannan aya da muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته